الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan majalisin mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram a cikin wannan watan mai albarka na ramadan muna fatan abinda za mu faɗi na daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta insha Allah idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu salatul khawfi babu salatul khawfi babu mai bayani akan sallar tsoro salatul khawf wata salla ce da ake yi a fagen daga daga jin sunanta ma ka san da akwai matsala a cikin ta ko salatul khawfi al khawf shine tsoro kenan salla ce da ake lokacin da ake cikin tsoro yana ɗaya daga cikin hikima ta wannan addinin namu shine kasancewar mafi yawancin ibadodi yana bambanta su da wasu don saboda kar su shiga muna cikin juna to za ka ga salloli ma kowace tana bambanta da wata to haka ita ma wannan sallar ta tsoro akwai wasu abubuwa da ta bambanta da su akan sauran sallolin sannan malamai suke cewa wannan babin na salatul khawfi sallar tsoro yana nuna muna abubuwa guda biyu abu na farko yana nuna muna mahimmancin sallah ma'ana wai lokaci mafi mai yake da suna tsada ko kuma lokaci wanda mutum ya shiga tashi hankali shine lokacin da yake a cikin yaƙi amma tare da wannan kin aka ce ba a ɗauki ma mutum sallah ba kenan sai nuna cewa mi ya nuna cewa yana nuna mahimmancin sallah tare da cewa akadu arkanus sala shine alkhushu mafi mahimmancin rukuni daga cikin rukunan sallah shine alkhushu natsuwa Allah yake cewa qumu lillahi qanitin amma tare da wannan duk da an san a cikin yaki babu tsoro amma aka ce dole ayi sallan nan haka nan kada a bari lokacin ta ya wuce shine abin da yake nuna muna muhimmancin sallah kasancewar babu abin da zai sa sallar ta huta akan ka abu na biyu da wannan babin yake karantar da mu shine ahmiyatul jihadi muhimmancin jihadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zirwatu sanamul islam aljihadu fi sabilillah aljihad ma'ana kololuwa da tozan musulunci shine jihadi shine ya hada kalmar Allah madaukakin sarki kenan nuni da kasancewar jihadi abu ne mai muhimmanci to sai kasance dalilin sa an rage wasu daga cikin abubuwa na sallah ma'ana dalilin jihadi an rage wasu daga cikin abubuwa na sallah kamar yadda zamu gani a cikin yanayin sallar wannan sallar ta salatul khawf a gaba ɗayan hadisai wanda suka zo a kanta sun nuna nau'i shidda amma a cikin wannan littafin ban ce malam ya kawo dukan nau'ukan ba idan muka shiga a cikin babin dai duka za mu gansu kowanne nau'i ga inda ya dace a yi sa kowanne nau'i ga inda ya dace a yi sa za mu zo a hadisi na farko da malam ya kawo a cikin wannan babin malam ya ce wa an salih ibn khawat an karɓo daga salih dan khawat amman salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam daga waɗanda suka yi sallah tare da manzon Allah yau ma zatin riƙa a ranar ghazwatu zatin riƙa salatal khawfi sallan tsoro yace anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga cikin sahabbansa sallat ma'ahu sun yi sallah tare da shi wa ta'ifatun wijahal aduwi su kuma wasu kungiya wasu jama'a sun fuskanci makiya fasalla billadina ma'ahu raka'a sai yayi ma waɗanda suke tare da shi raka'a guda thumma thabata qa'iman sannan sai manzo Allah ya tsaya a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka cika ma kawunan su thumma sarafu sannan sai suka tahi fasaffu wijahal aduwi suka yi sahu a gaban makiya waja'at at-ta'ifatul ukhra sai wata kungiya ta zo fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat sai ya sallatar musu sallar da ta yi saura sun mathabata jalisan sannan ya tabbata a zamne wa atammu li anfusihim sai suka cika ma kawunan su thumma sallama bihim sannan sai sallame musu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa hadha lafzu muslim wannan lafazi ne na muslim wa waqa'a fil ma'rifa ya zo a cikin littafin ma'rifa libni manda na hadisin na al-imam ibn manda an salih ibn khawat an abihi daga salih bin khawat daga ma'aifinsa wannan hadisin yana bayani ɗaya daga cikin nau'ukan mai da suna sallah ta fagen yaƙi wannan sallar an yi ta ne a ghazwatu zatun riƙa ghazwatu zatun riƙa tana ɗaya daga cikin yakukuka wanda suka ba suka ba musulmai wahala sosai tare da cewa ita ma ba a gwabza ba sosai domin maƙiyan sun ji tsoro sun watse dan me yasa ake ce mata zatun riƙa domin a lokacin da aka je a yaƙin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsananin tahiya da ta yi musu nisa sai da ya kai ga takalminsu sun canye an gane da kyau ko takalmi sun canye bayan sun canye to sai aka samu wasu daga cikin sahabbai suna hudda lagensu ko su samu wani kyalle sai su kulle ga kawahunsu don saboda me don saboda kada dai rana ta cuta musu babu takalmi yanzu me ya koma takalmi shine kyalle dama arriqa shine ma'ana kyalle wasu malamai suna ce ana ce mata ghazwatu zatu riqa domin a lokacin sai da yake kawahun sahabbai suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tsananin wahala kawahun sai da suka kai suna mi suna cewa suna tsatsagewa to sai ana ce mata ghazwatu zatur riqa wannan shine amma duk da wannan kuma duk da wahalar da suka sha a wajen tahiya amma da karshe Allah madaukakin sarki ya ba su galaba akan akan makiyansu wannan idan muna jin irin wannan sai kara muna kima ta wa'annan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda zai zo yana zagin su duk wanda zai zo yana aibanta su to ba su yake aibanta ba musuluncin gaba ɗaya yake aibantawa domin musuluncin ya ɗaukaku ne ta hanyar su kamar yadda tarihi ya nuna muna Allah ya ƙara yadda da su to a wannan yakin da aka yi sallah shine lokacin da aka zo sallah to makiyan ba su kawo farmaki ba amma suna kusa ana tsammanin suna iya su yi ma musulmai kwantan ɓauna ma'ana su zo suna cikin sallah su hor musu to kuma an san ga inda za su hitowa inda za su hitowa kuma nan ne alƙiblan nan ne gabas to sai manzon Allah ya yi masu habbai sahu guda biyu sahu guda yana gabansa sahu guda kuma yana bayansa an gane da kyau ko wanda suke a bayansa kenan su ne za su yi sallah tare da shi da manzon Allah ya kabbara sahun da yake bayansa shi ma sai ya kabbara su kuma na gaban suna tsaye suna tsaro da ya musu raka'a guda ya taso sai ya tsaya tsaye su kuma sai suka cika raka'a guda kenan shi manzo Allah yana da raka'a guda su kuma sun yi raka'a nawa biyu tunda kasar ce suke a cikin balaguro da suka yi raka'a ta biyu suka sallame sai suka je a gaba su kuma na gaban sai suka zo ina sai suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kabarta sai manzon Allah yayi musu raka'a guda wadda shi ta mishi saura da ya raka'an gudan sai ya zamna su kuma suka tashi suka cika da suka zamna sai manzo Allah ya sallame musu an gane da kyau ko wannan me yake nuna muna yana nuna muna adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan kada wasu su ga an hihita wasu ne shesa sai aka yi haka kowa ya samu raka'a guda guda kuma kowa ya samu falala wadda wancan baya da ita su na horkon sun samu falala ta takbiratul ihram su kuma na karshen sun samu falala ta me at-taslim sallama an gane da kyau ko wannan shine kenan nau'i na farko na me yake da suna sallar tsoro sai nau'i na biyu malik ya cewa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala yace ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qibala najdin mun yi yaki tare da manzon Allah a wajen najd fawazaina al'aduwa sai muka fuskanci makiya shine fawazaina al'aduwa ai fawajahna al'aduwa sai muka fuskanci makiya fasafafnahum sai muka yi musu sahu ma'ana muka yi sahu a gabansu faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli bina sai manzon Allah ya tashi yana muna sallah faƙama ta'ifatun ma'ahu sai wasu daga cikin sahun suka yi tsaye tare da shi wa aqbalat ta'ifatun alal adu wata kuma ƙungiya wani sahu ya fuskanci makiya wa raka'a biman ma'ahu sai yayi ruku'i tare da waɗanda suke tare da shi wa sajada sajadataini sai sujada guda biyu ثم انصرفوا sannan sai suka tahi makana ta'ifati allati lam tusalli a wurin kungiyar da su busi sallah ba suna gaban makiya faja'u sai suka zo faraka'a bihim raka'atan sai yayi musu raka'a guda wa sajada sajadatayn yayi sujada guda biyu thumma sallama sai ya sallame faqama kullu wahidin minhum sai kowanne daga cikin su ya tashi faraka'a li nafsihi raka'atan sai yayi ma kanshi raka'a guda wa sajada sajadatayn yayi sujada guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari sai dai lafazin na imam bukhari ne kenan wannan shine nau'i na biyu shi wannan nau'in ya yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sahu guda biyu guda yana fuskantar makiya guda yana bayansa idan yayi raka'a guda ga sahu wanda yake tare da shi an gane da kyau ko sai ya tsaya tsaye su kuma sai su cika ma kansu su tai a wajen wa'ancan an gane da kyau ko su ma wa'ancan sai su zo idan suka zo su ma sai manzo Allah ya musu raka'a guda sai ya sallame shi manzo Allah da yayi anan sallamewa ke baya jiran kowa sai ya sallame sai su ma su cika ma kansu kenan bambancin wannan da waccan shine wannan manzo Allah yana sallamewa tare da wa tare da na karshe ita kuma wannan shi kadai yake sallamewa shi da ya kare sai ya sallame sai kowanne ya cika ma kanshi kuma har yanzu bambancin wannan da waccan shine wannan me yake da suna sallamewar ta wa'ancan kungiyoyin tana kasancewa ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame shine bambancin wannan da waccan kin jayyid sai mu zo a hadisi na gaba mali yake cewa wa an jabir radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal khawf na halarta tare da ma'aikin Allah sallar da ake a cikin yaki fa saffafna saffaini sai muka yi sahu guda biyu saffun khalfa rasulillah wani sahu a bayan ma'aikin Allah wal'aduwu bainana wa bainal qibla makiya kuma suna gabanmu suna tsakaninmu da alqibla fa kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi kabbara wa kabbarna jami'an sai gaba ɗaya mu muka yi kabbara thumma raka'a sannan yayi ruku'i wa raka'na jami'an gaba ɗaya mu muka yi ruku'i thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya ɗago kansa daga ruku'i wa rafa'na jami'an gaba ɗayan muwa muka ɗago thumman hadara bis sujudi sannan sai ya je kwarara sujada wa safful ladhi yalihi da safun da yake bi masa wa qama safful mu'akhkharu sai sahu na ƙarshe yayi tsaye fi nahril adu yana fuskantar makiya falamma qada sujuda lokacin da ya kare sujada qama safful ladhi yalihi sai sahu wanda yake bi masa ya tashi فذكر الحديث تيا أمبجي حديث معنا أكوي أبن دمالا بيكاو بأتكين وفي رواية أتشوة رواية ثم سجد سي سجد وسجد معه الصف الأول سي سهو نهركو سجد تردشي فلما قاموا لوكتين دسوك تاشي سجد الصف الثاني سي سهو نبيوي سجد ثم تأخر الصف الأول سننشيكما سهو نفركو يجابايا وتقدم الصف الثاني sai sahu na biyu ya shigo gaba wa zakara mithlahu sai ya ambaci kwatamkacin wannan kwatamkacin abin da ya zo a wancan wa fi akhirihi amma a ƙarshen sa thumma sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya sallame wa sallamna jami'an sai gaba ɗayan mu muka sallame rawahu muslim muslim ya rawaito sa wali abi dawud da imamu abu dawud an abi ayyash az-zuraqi mithluhu daga abu daga abu ayyash az-zuraqi mata kwatamkacin sa wa zada ya ƙara innaha kanat bi usfan wannan sallar an yi ta a usfan wannan shi ma nau'i ne na uku na sallar tsoro akwai mai mutu baki ya maha isansa yana zuba ƙasa kinan sai ya diba don ka zo wata matsala ce mai mutu baki ya maha isansa yana zuba ƙasa jayid nau'in wannan sallar shine nau'in wannan sallar shine ne ya sha bamban sosai da waccan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa sahabbai su yi sahu guda biyu shi kuma yana gaba makiyan su kuma suna gaba kenan ana iya lokacin suna iya ma'ana suna ganin ma makiyan sai dai suna nesa gare su to idan aka zo a wajen wannan sallar manzo Allah in yayi ruku'i sai gaba ɗayan sahun kowa yayi ruku'i idan ya dago daga ruku'i ya je sujada sai sahu na hurku ya je sujada tare da shi sahu na biyu shi kuma ya tsaya tsaye yana mi yana tsaro an gane da kyau ku dan saboda lokacin da ake cikin sujada a kamar idan aka yi kwantan bauna za a za a kware su sosai amma idan cikin ruku'i suke suna iya su tashi su mi su kare kansu a cikin sujada ko akwai wahala ba ma za ku ga tahuwarsu ba amma a cikin ruku'i kuna iya ku ga tahuwarsu kuma kuna iya ku tashi ku kare kanku to shi yasa idan aka zo sujada sai manzon Allah ya sujada da shi da sahu na horko idan suka yi sujada guda biyu suka kare sai su taso sai sahu na ƙarshe an gane da kyau ko shi kuma a lokacin zai duka yayi mi zai duka yayi sujada idan suka yi sujada suka taso yanzu an yi raka'a nawa raka'a guda yanzu raka'a guda ta yi saura ko to yanzu kuma sai a raba sai sahu na gaba sai ya jawo ya komo baya sahu na bashi kuma ya mi ya shiga gaba idan ya shiga gaba shine sai manzon Allah ya yi ruku'i sai su yi ruku'i gaba ɗayansu ya je zuwa sujada sai sahu na farkon wanda a da shine na mi na ƙarshe sai ya yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sujada suka taso suka zamna sai shi kuma sahun na ƙarshe sai ya yi sujada shi ma ya zamna sai manzon Allah ya sallame musu tare ya sallame shi su sallame tare an gane da kyau ko wannan sallar ta bambanta sosai da waccan bambancin wannan shine tare ake sallamewa ruku'i ba tare ake yi ruku'i tare ake yi amma sujada mi ba tare ake ba daban daban ake yi dan saboda tsaro Allah ya ce wa khudhu wa khudhu hidrakum to wannan shine kenan ma'ana ku yi taka tsantsan ku kiyaye to wannan hadisin mafi girma abin da yake nuna muna ashe mumuni ashe musulmi ana so ya kasance mai wayo shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu fi hujrin wahidin shi mumuni ba a saransa sau biyu a rami guda ma'ana ka aza kafarka a bisa kan wani rami sai kunama ta dallara maka to da Allah kana ƙara mai da kafarka ta dallara ma to shine ma'ana wannan to kun ga shine sai kasance a wajen sujada ba a tayya gaba dai dan kada su yi kwantan bauna wannan shine kenan wannan sai ke nuna muna me yake da suna ashe musulmi ana so ya kasance mai wayo ana so ya kasance mai dubara idan muka ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta strategy ne mafi yawancin strategy na yaƙi da ake a wannan lokacin mafi yawancin su ya samu asali tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda na taɓa ku misalin a fara sanya takunkumi na tattalin arziki ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam na taɓa ba ku tarihin sa ba a jima ba sosai ko kun gani a yanzu takunkumi mu kan mu shaida ne akan wannan ko to da yake dai Allah madaukakin sarki ya kare bai tasiri akan mu ba domin su mutanen maka da aka samu sonan takunkumi sai da suka kai kara sai da suka yi kamun kafa amma mu kuma anan ba a yi kamun kafa ba ko an yi bata samu ba Allah ya ce a'a shi zai huda mana takunkumin sai ya zo lokacin da Allah ya so ya huda mana shi domin an yi ta sulhu tsakaninsu da ECOWAS abin bai yi ba da yake lokaci bai yi ba sai da lokaci ya yi inan wannan shine nau'i na uku na salatul khawf sai mala yace walin nisa'i min wajhin akhar a riwaya ta imamu nasa'i a fuska ta daban an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya dada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atayn yayi salla ga wasu kungiya daga sahabbansa raka'a guda biyu thumma sallama sannan ya sallame ثم صلى بآخرين ركعتين sannan ya yi sallata ga waɗanda suke tare da shi raka a guda biyu sun masallama sannan ya sallame wa mithluhu li abi dawud akwai kwatamkacinsa ga abu dawud an abi bakra daga abu bakra wannan shine nau'i na uku na hudu na salatul khawf wannan nau'in kuma ya fi kowanne sauki shi wannan nau'in ya yake za a raba sahabbai gida biyu rabi su zo su yi sallah tare da manzon Allah manzon Allah ya musu daga harko sai karshe raka a biyu ya sallame su je su yi tsaro su kuma rabin sai su komo su ma ya musu raka a biyu su sallame manzon Allah ya raka a nawa hudu su kuma sun yi raka a nawa biyu biyu to shi manzon Allah cewa za a yi sallah biyu ba raka a hudu ba sallah biyu yi malamai suka ce sallah ta harko ita ce mi farilla sallah ta biyu ita kuma ita ce mi ita ce nafila amma nan ne adalcin bai tabbata ba ko ko ya tabbata domin tabbas wanda suka yi farilla tare da manzo Allah sun himi sun yi falala akan wanda suka yi nafila tare da shi to anan ne malamai suke cewa me yake da suna shi adalci ana yi ne yanda yanda ta kama ma'ana babu yanda za a yi ne dole sai haka nan kin shi yasa aka yi haka wannan shine kenan kenan sannan wannan hadisi na nuna muna har yanzu dalili na ka'ida wadda mun taba kawo ta malaman fiqh suke cewa al-ikhtilafu fi niyyati bainal imami wal ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-ihtimam sabanin niyya tsakanin liman da da mamu baya tasiri akan limanci manzo Allah yace muna innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi liman an sashi ne dan ayi koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba masa saba ma liman yana jawo me lalacewar sallah to amma yana ɗaya daga cikin abin da aka yi istithna'i wanda saba ma liman anan bai tasiri shine mi shine wajen niyya domin manzo Allah sallah ta biyu da yayi niyyar shi nafila ce su kuma me suka yi farilla an gane da kyau ko wannan kuma hayin dalili ne akan mi akan halaccin wanda yake mikir suna sallar isha'i ya bi masu mi ya bi masu masu tarawihi wannan shine kenan aha wannan hadisin kenan na man nau'i na nawa na nawa ne wannan a'a ya huce uku yawwa na hudu ne jayyid na hudu ne wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawf rak'atun ala ayyi wajhin kana sallar tsoro raka'a guda ce kowace huska ta kasance ma'ana raka'a guda ake yi an tsallake yawa wa an huzaifa ku jayyid wa an huzaifa radiyallahu anhu wa an huzaifa ku جيد وعن هزيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يا صلاة سلر صورو بهؤلاء ركعة وإن يمس ركعة قدا وبهؤلاء ركعة وإن ما يمس ركعة قدا ولم يقضوكم باب وندي بيارك تكنسو رواه أحمد أحمد يرويتو سوى أبو داود أبو داود والنسائي إمام النسائي وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنجن تاسا ومثله عند ابن خزيمة ده مثال سأوجن ابن خزيمة عن ابن أباس رضي الله عنهما دق ابن أباس الله يدرسه wannan shine nau'i na nawa na biyar shi wannan nau'in yanda yake shine idan manzon Allah ya kabarta za a raba su biyu yayi raka'a guda ga wanda suke tare da shi idan yayi raka'a guda sai ya tsaya tsaye an gane da kyau ku yayi raka'a guda shi ya tashi su kuma sai su zamna su sallame raka'a guda sai su tahiyar su wancan su zo yayi musu raka'a guda sai ya zamna su ya sallame su ma sai su sallame kowa raka'a nawa yi guda shi manzo Allah raka'a nawa yi biyu an gane da kyau ku shine nau'i na uku nau'i na biyar sai in sauran nau'i na shidda kina wannan sun da cewa salatul khawfi sallan tsoro ana ma iya ragewa akan me akan biyu kin wannan shine kenan a hadisi na gaba yake cewa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة sallar tsoro raka'a guda ce ala ayi wajhin kana akan kowace huska ta kasance rawahul bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito sa bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni wannan hadisin bai inganta ba amma shi wancan na saman ya inganta sai hadisi na gama yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa marfu'an ma'ana an ɗaukaka sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi salatil khawfi sahwun babu sallar tsoro a cikin babu sahau a cikin sallar tsoro akhrajahu ad-darqutni imam ad-darqutni rawaito sa bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni kina wannan hadisin bai inganta ba akan cewa babu sallar tsoro babu me yake da suna sujudus sahau a cikin sallar tsoro bai inganta ba domin shi sujudu sahau a cikin kowace sallah ana yin sa akwai malaman da suke da ra'ayin sallah ta nafila ba ami ba a sujudu sahau wannan duka kuskure ne an gane da kyau ko domin umarnin da manzon Allah ya yi sujudu sahau mutlakan ne a kowace sallah bai ce ba sai sallar farilla ko sai sallar nafila duk sallah sallah ce kenan kowace sallah za a yi mata sujudu sahau ina ji buru yayi yawa ban san ko yani ake ba buru ya yawa da Allah abun ga dan rage an gane wannan ko jayid nau'i nawa yanzu muka samu mai taksi wace lamba 98 says akwai wanda zai huta 98 says ko da 5 mil luisan ko ne jayid aha an gane wannan ko nau'i nawa muka samu nau'i nawa muka samu na salatul khawf biyar dai ko biyar aka samu yauwa na shiddan shine dama na ce muku nau'i shidda ne ko na shiddan shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai yi raka'a guda an gane da kyau ko tare da su gaba ɗayansu shi kenan raka'a guda ita kadai sallah ta ƙare shine nau'i na shidda nau'i na biyar kin shine mi shi zai raka'a biyu su kuma su yi raka'a nawa guda guda to na shiddan shine gaba ɗayan su raka'a guda za su yi an gane da kyau ko dukkanin wannan yana nuna muna a me yake da suna mahimmancin sallah kasancewar duk yanayin da mutum yake a ciki duk tashin hankalin da kake a ciki ba a ɗauke maka mi ba ba a ɗauke maka wannan sallah ba domin da a ce akwai wurin da za a ɗauke ma mutane sallah mafi dacewa shine wannan wurin domin abin da kuke ma shi kan shi menene ibada ce bayan wannan kuma kuna a cikin tashin hankali amma tare da wannan aka ce sai kun yi sallah kuma dukkanin wannan wai sallar da aka ce a yi ana nuhin kada ku bari lokacin ta ya wuce ne da kuna da tabbacin kamin ku kare yakin lokacin sallar la'asar bai wuce ba babu laifi to babu wannan tabbacin kenan dole za ku yi tami a wannan lokacin kamin lokacin ya fita wannan shine kenan a takaice wa masu girma wannan na ƙara tabbatar mun da muhimmancin sallah a rayuwar musulmi bai kamata ba a ce musulmi yana wasa da sallah ita ce ibada mafi girma da yanzu muke yi amma lil asaf za ka samu har a yanzu akwai musulman da suke wasa da sallah ba a jima ba ba a jima ba shekaran jiya wata ɗaya daga cikin ɗalibai na akwai wani wani mishi da za ta aura ta ce ita ba ta san da bai kula da sallah ba sai bayan ma ha an yi magana ha an yi magana na za a kawo sadaki da komi da komi a wannan lokacin ta gano da cewa ba yana wasa da sallah da ta gaya min ta ce yana da kyakkyawan ɗabi'u yana girmama iyayensa kuma ita ma yana girmama ta akwai yawan kyauta da kaza da kaza kuma in ka lura irin wannan siffar za ka gani yawa daga cikin matasa suna da ita akwai kyaukyawan ɗabi'u amma babu me babu addini kuma so da za ka ga mashaya suna da wannan siffar an gane da kyau ku kaga yaro saurayi ga kyaukyawan ɗabi'u akwai girman manya amma kuma da ɓoye baka san abin da yake ba baka san bala'in da yake sha ba so da ana samun wannan to so da yawa ina faɗakar da mata da kuma iyayen ɗiya akan cewa mafi girman abin da ake lura ga namiji shine addini idan baya da addini komi kyakkyawan ɗabi'unsu wallahi ba za su amfane ki ba za ki ji daɗin zama da shi a duniya to amma lahirar ita ce ba za ta yi kyawu ba to mine ne amfanin duniyar da za ta yi daɗi amma lahira ta lalace ai kuma duniyar ta lalace lahirar ta me ta yi daɗi domin ita ce hayatun abqa ita ce vi ephemeral da ba ta karewa to yanzu da ta kawo mini karan ta ce ita menene shawara ta na ce mata to ni shawara ta in dai har kin tabbata da baya kula da sallah baya kula da addini na ce to kawai kada ki aure shi don babu alkhairi tare da shi na ce ki jinkirta na ce yanzu ki yi ki gani in kina iya jawo hankalin shi ga ya kama addini domin ana iya samun wannan dalilin mace rike addini babban laba babban tarihi babban misali akan wannan shine Abu Talha ya shiga addini dalilin wa dalilin Ummu Sulaim an gane da kyau ko zai aure ta tana, tana musulma ita ya ce mata ta ce mishi ma mithluka yurat abu talha irinka in suka zo neman aure bai kamata a ce an maida su ba ka ji iya maganar ta irinka in ka zo neman aure bai kamata a ce ba ba mace da ya dace a ce ka neme ta aure ta kiya ta ce amma sai dai kash ni musulma ce musulunci ko ya haramta mini in aure wanda ba musulmi ba idan za ka yarda ka musulunta ya kasance sadaki na shine musuluncinka ya ce to zan yi tunani yana kusanta lokaci guda kuma ya yadda ya shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci daga baya ko Abu Talha ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa za su shiga musulunci ba dan Allah ba amma da ƙarshe sai kasance musulunci shine mafi soyuwa gare su akan komai kamar da ya zo a tarihin manzan Allah da yawa za su shiga musulunci dan kyautar da manzan Allah ya musu amma da ƙarshe sai su mi sai su musuluncin ya zamna musu a rai su hihice mama musulunci akan duk wata daudar duniya to haka na bata shawara kuma haka aka yanzu an fara karo na farko ta ce to tana so ta haɗa ni da shi in kawo shi ta kawo mini shi don saboda in yi mishi nasiha muka zo mun hito daga tafsiri suka zo cikin katon mota shiko irin irin diyan na irin diyan masu kuɗi hakan ga ya zo muka shiga tare da abokin suka zo suka rake shi da ita ma yarinyar wallahi ko yanda ta faɗa mini kyakkyawan ɗabi'un da ka ga yanda yake yake gaida ne na abin ga kuma irin wannan da a ce mai girman kai ne da Allah za ta ce mishi ya zo wajen malami a ya ce ke a zuwa zaki zaki gaito ne a wajen malaminki a zo a sha mini aya da hadisi ko ne ta kun gani ta ce ta gaya mishi da malaminta ne wajina ne za ta kawo shi wallahi da muka kare magana yi godiya ya ce kun malam insha Allah za a gyara na ce mata to yanzu ki bincike ba faɗin ba aiki ciki binciken aka samu ɗan lokaci tabbas an samu ya koma ya kula yana kula da addininsa na ce to in ya so sai a ci gaba da zancen aure na ba shi shawara na ce ya yi kokari ya samu makaranta ya shiga da sauransu muna fatan Allah ya Allah ya tabbatar da abu wannan yana nuna kishin musuluncin yarinyar domin yarinyar na san tana da tana da son addini su dai zaka samu mace tana son addini amma mijin ne zai zo da bi mijin ne zai zo da matsala to za mu shiga sabon babe babu salatil idaini babu salatul idaini babu bayani akan sallar idi guda biyu wannan shi ma ya zo daidai da lokaci ko domin nan da kwana kasa ga kwana ashirin muna shiga a lokacin babu yin bayani akan sallar idi guda biyu al'id aka ce masu miya al'idu idan illa li'annahu ya'udu fi kulli sana ana ce ma idi idi ne don saboda tana komowa a kowace shekara tana maimaituwa ta takarar fi kulli sana tana maimaituwa a cikin kowace shekara to shi yasa ake ce mata al'id an gane da kyau ko eid kowace al'umma tana da idi musulmai mu idinmu guda biyu ne sai guda na sati ko shine juma'a juma'a mu ma kamar idinmu ce shi yasa za ku gani mafi yawanci abin da ake so a yi ran idi ana so a yi ran juma'a ka sa turare ka sa kaya wanda suka hi kyawu ka je masallaci da wuri ka zamna kai azkar kamar yadda ranar idi shi ma ana yi haka nan kamar yadda ranar idi ana hudu ba haka ita ma ranar juma'a ana hudu ba da abin da ya kama da haka jayyid sai mu zo a hadisi na farko a cikin wannan babin maliki cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce alfitru yawma yuftiru nas buɗa baki ko sallah ranar da mutane suke sallah wal adha yawma yudhi nas ita kuma ranar sallah babba a ranar da mutane suke sallah rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine sallah ta karama da sallah babba ba a so a samu bambanci ana so a yi ta tare an gane da kyau ko ana so a yi tare ran da mutane suke idi to ran nan ce ranar idi ma'ana ran da mafi yawan mutane suke yi to ran nan ce shine ma'ana abinda wannan wannan hadisi ke nuna muna ashe kuskure ne mutum a ce an ga wata ya ce a'a bai yarda ba sai ya gani ko kuma kuskure ne gwamnati ta ce yau sallah kuma an tabbatar da haka ne kai ka ce a'a baka yarda ba ai gwamnati dagutu ce ba za ka yi aiki da abin da ta ce ba an gane da kyau ko har yanzu akwai masu wannan ra'ayin kuma an sha yin wannan me yake da suna kenan wannan kuskure ne so da yawa ana so a yi sallah tare da jama'a idan ka ce jama'a ana nufin jama'ar da kai kake a ciki kenan kasar ku wannan shine ma'ana fatawa ta mafi yawan malamai a wannan zamani kowace ƙasa za ta yi aiki da mi da ganin watanta ran da ƙasar ku take sallah to kai ran ne kamata kai sallah sannan kuma akwai lokacin da ƙasar ku ba ran nan take sallah ba amma sai dai kai kana wata ƙasa to kai za ka yi aiki da wace ƙasa da inda kake zamne an gane da kyau ko wannan shine malai ce wa an abi umair bin anas daga abu umair bin anas an umumatin lahu min sahaba daga me yake da suna wata ‘yar uwar ma'aifiyarsa daga cikin sahabbai an gani ba a gai sahabiyar ba ko wannan a cikin ilimin hadisi shi ake cima aljahala akwai aljahalatu fil matni akwai aljahalatu fil isnad to suke cewa aljahalatu fil matni la tadurru ma'ana rishin ba a san waye ba a cikin gundarin hadisi baya jawo a mayar da hadisin ko kuma suke cewa aljahalatu fi sahaba la tadurru idan kasance wanda ba a zano sunan shi ba a cikin hadisi sahabi ne to baya tasiri akan ingancin hadisin yanzu da a ce anan da aka ce daga Anas daga Umair bin Anas an umumatin daga wata yar uwar ma'aifiyarsa da a ce ba sahabi bane a ce a cikin tabi'ai ne ko tabi'it tabi'ina wannan hadisin kai tsaye za a ce mishi majhul kenan ba za a aiki da mi ba ba za a aiki da hadisin ba an gane da kyau ko amma to da yake sahabi ne to sai ake ce as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun athbat sahabai gaba ɗayan su adillai ne to shi sa ko ba a gaya maka sunan sahabin ba in dai tabbas sahabi ne to shikenan za a aiki da shi wanda wanda ba sahabbai ba dan me yasa ba a karban hadisi idan ba a san su ba dan saboda ba a san halin sa ba yana daga cikin wanda ake karban hadisin sa adali ne fiqa ne ko kuma fasik ne la yutaddu bi hadisihi kenan yake cewa anna rakban ja'u lalle wasu jama'a wasu fatake sun zo fashahidu annahum ra'awul hilala bil ams suka shaida suka tabbatar da cewa sun ga wata sun ga jinjirin wata a jiya fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yuftiru sai manzo Allah ya umurce su da su ajiye azumi wa idha asbahu idan suka wayi sahiya an ya gudu ila musallahum su yi sabuku zuwa wurin sallar idi rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wa hadha lafzuhu wannan lafazin sa ne wa isnaduhu sayun isnadin sama inganci ne wannan hadisin a lokacin ramadan ne an tashi ini na talatin a ramadan to da rana sai wasu mutane suka zo daga ƙauye suka isko madina ana azumi suka ce to ya aka ya azumi kuke yi eh to ai mun je mun ga wata kun ga wata to ai ba mu ji labari ba sai mun za Allah ya sa ai shela kowa ya aje azumin shi sannan gobe a zo ai mi gobe a zo ai idi an gane da kyau ko wannan hadisin me yake nuna muna abu na farko yana nuna ashe da an ce an ga wata azumi mutum zai mi zai aje shi idan ya kasance lokacin sallar idi ya wuce to sai a yi mi gobe sai a yi mi gobe sai a yi sallar an gane da kyau ko kun gani da aka ga watan an aje amma sallar sai yaushe za a yi ta sai gobe za a yi ta amma da a ce da sahani labari isko su to da kun ga akwai lokacin yin mi akwai lokacin yin sallah sai a je a yi sallah kina wannan hadisi babban dalili ne akan cewa ashe sallah ta idi ana mi ana ramkonta an gane da kyau ko ana ramkon sallar idi malamai suna kasa ramkon sallah zuwa gida hudu suka ce akwai nau'i nau'un yuqda bi badlihi nau'i wanda ana biyan sa ne da maimakonsa sallar juma'a idan ta kubuce ma mutum zai ramka ko to amma juma'ar zai ba juma'ar zai ba me zai yauwa shine nau'un yuqda bi badlihi sannan na gaba shine nau'un yuqda bi mithlihi nau'in sallar da mutum zai biya ta da kwatamkacinta an gane da kyau ko misalin ta ita ce sallar me sallar idi za a biya ta kwatamkacinta kuma a lokacinta an gane da kyau ko nau'un yuqda bi mithlihi wa fi ghairi waqtihi nau'in da ana biyan shi da kwatamkacin shi amma ba a cikin lokacin shi ba sallolin farilla ko a ka tashi da magariba ashe baka yi la'asar ba a wani lokaci za ka yi la'asar kin a lokacin magariban nan za ka yi la'asar sannan ka yi magariba an gane da kyau ko ko kuma ka shiga ka bi jam'in la'asar da niyyar mi jam'in magariba da niyyar mi da niyyar la'asar in sun in sun kare kai ka tashi ka cika an gane da kyau ko shine suke cewa alfa'ita tuqda kama tusalla kama tusalla fil waqti sallar da ta kubuce ma mutum in zai biya ta zai yi ta yanda ake yin ta a asalin lokacin ta za ka asirta karatu duk da daddare za ka yi ta alhali sallar dare bayyana wa ake amma tun da la'asar ce za ka yi ta a lokacinta za ka yi ta a asirce sallar asuba ce za ka yi da rana za ka bayyana karatu ka biya ta yadda take kishir yadda muka saba mu a can da lokacin ce muna aka yi duk sallar da ta kubuce maka in za ka ramka ta sai irin lokacinta ya zo sannan ka ramka ta an gane da ke ko wanda suke dan sama-sama wanda suke kasa kama wanda wanda suke kasa gare mu a wajen shekaru na san tana yawo su isko wannan fatawar ba amma mu a lokacin wannan fatawar ita ce zamanin ta an gane da kyau ko to daga baya ilimi yana yaduwa muka gane wannan ashe sallah da katunu zaka yi ta manzo Allah ce man nama an salatin aw zakaraha falyusalliha idza zakaraha idan mutum ya kwana akan sallah ko ya manta ta yayi ta lokacin da ya tuna ta to sai nau'i na ƙarshe shine nau'un la yuqda nau'in da shi ba a biyan shi an gane da kyau ko ita ba a biyan ta kwata kwata malamai suna ba da misali da tahiyatul masjid misali tahiyatul masjid ka shiga masallaci sai ka hoto bayan ka hoto ka tuna kai ɗazu da na shiga masallaci ban yi tahiyatul masjid ba to shikenan bari in ta in yi ta a'a shikenan yanzu sabon sabuwar tahiyatul masjid za ka yi tunda yanzu yanzu ka shigo ne ko wancan shigan da kai shikenan ya wuce lokacin shi ya wuce ba a biyan shi kamar sallar walha ba a biyan ta ita ma da lokacin ta ya wuce shikenan ba a biyan ta an gane da kyau ko suke cewa zawatul asbab da duk sallar da take da sababi ba a biyan ta in ba wannan sallolin guda biyu ba ko su da dalilin da ya nuna ana biyan su shine raka'atayil fajr da wace da wace yawwa da shafi da witri su ana biyan su an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai sallar idi in ta kubuce ma mutun zai mi zai biya ta zai biya ta kuma zaka yin ta yanda ake yin ta yanda daliman yana nan da haka zai yi ta to sai dai akwai hudu ba cikin sallar idi ko to kai ma hudu ba zaka tashi kai kai kadai magana mafi inganci babu hudu ba ita sallar idi ba sharadin ta bace mi ba daga cikin sharadin ta hudu ba an gane da kyau ko sallar idi shi yasa idan ka kare sallar idi manzo Allah me yake cewa mai so ya tsaya ya saurari hudu ba mai so kuma ya mi ya tahiyar shi amma ka tsaya shi ya alkhairi to wannan shine kenan shi yasa kenan ana ramkonta kamar yadda ma an rawaito akan cewa Imam Malik me yake da suna taba zuwa bai samu idi ba da ya koma a gida shi bai yi ta anan ba sai ya koma a gida ya yi ta kenan sai aka ga sunna menene idan misali ka zo ka isko an kare sallar idi yanda ake so kai ka zamna ka saurare ni ka saru hudu ba a yi sallah a yi addu'a tare da kai a sallame in yan so in ka ta gida sai ka mi sai ka ramka sallar ka ta idi ga mutane da ku suna rasa irin wannan sallolin kenan kada mutum yayi wasa ya bari ta ta wuce shi kenan sai nuna yana da kyau ashe kamin idi ka koyi yanda ake sallar ta yanda ko ta kubuce maka za ka ramka ta malai ce wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance la yaghdu yawmal fitri baya yin sabku a ranan sallah karama baya tahiya a ranan sallah karama hatta yakula tamaratin har sai ya ci ɗan dabino wa yakuluhunna witran kuma yana cin su witiri adadi na mara uku bakwai sha ɗai har zuwa abin da ya sama akhrajahu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya hutar da shi وفي رواية أتكون رواية ووصله وترواية معلقة من حديث المعلق هو ما حذف أول إسناده ووصله ووصلها أحمد إمام أحمد ياي إيصال حديث حزوا من الله صلى الله عليه وسلم ويأكلهن أفرادا yana cin su kuma guda guda in ya ci da guda ya kare sai ya ɗauko guda ya ci domin akwai dabino ƙanana wanda kana aika kada ɗabi'u a cikin baki ko to kenan da guda guda yake ci jayyid mu zo a wannan in yaso sai mu sai mu ƙara bayani yace wa an ibn buraida ta an abihi daga ibnu buraida daga ma'aifinsa radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance la yakhruju yawmal fitri baya huta a ranar sallah karama hatta ya ta'ama har sai ya ci abinci wala ya ta'amu yawmal adha baya cin abinci kuma ranar walha ranar sallah babba hatta yusalli har sai yayi sallah rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu ibn hibban al imam ibn hibban ya inganta wannan hadisin an gane ko kun san me yasa nace sai mun karanta wannan dan wannan hadisin ya zo da fadadawa ya da wancan wancan hadisi me yake nunawa dabino kawai ake ci ko shi ka abin da yake nunawa kenan ashe da bamu samu wannan mada sai mu ce dabino ne kawai zaka ci ga farfesu an maka amma sai dai ka kalle shi ka rumtsa idanu ka kada da bino ka tai haka dawo sai ka ci farfesu to amma wannan hadisi nuna mana ci yake yi ma'ana duk abin da ya samu yana ci kine sai nuna abin da dai ake so dai kahin mutum ya hota a wajen sallar yami ya ci to sai kishiyar sallah babba ita kuma zaka bari sai ka dawo sannan ka ci abin da aka hiso ita kuma ka fara ci daga yankanka shi aka hiso shine sunnar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jayyid idan muka zo a babin laye zamu zamu kara bayani akan wannan abinda aka yi so in wannan ya samu nama in kuma baka iya jira to in ya so kuma sai ka ci wanda ya samu malamai suka ce hikimar da yasa ita sallah karama ake so a cika min a huta shine dan saboda dai wannan ranar a bambanta ta da rana ta mi da rana ta azumi an gane da kyau ko shi yasa ake so ka ci kamin ka huta sannan ita kuma sallah babba ana so kada a ci sai an dawo don saboda a ɗan kusantar da ita da me da ranar mi da ranar azumi kenan sai zamanto waccan abin da waccan bata samu ba ita kuma wannan ai mata wannan duka dai wannan yana na mana hikima ta wannan musuluncin namu ta yadda ibadu yana nawa'a muna su yana bambanta muna su dan kada su shiga muna cikin juna kuma dan saboda mu ji shauƙin yin su jayyid a hadisi na gaba malik yake cewa wa an ummi atiyya radiyallahu anha qalat daga ummu atiyya Allah ya dade ta ce umirna an nukhrija al-awatiq wal hayyada an umurce mu da mu hitar da al-awatiq al-awatiq sune me da suna bodaye ƴan mata wanda suka fara balaga sabin balaga laraba suna ce musu awatik ne domin su a lokacin su yarinya in ta fara balaga to mahaukacin mahaukacin kumya mahaukaciyar kumya take yi an gane da kyau ko a watar ma suna ce musu zawatul khuduri a lokacin yaran ba sa so su gama mutane an gane da kyau ko balantana maza ma to a lokacin akwai ma dan keji da aka musu sai a musu dan gida can suke shiga su yi zaman su yi zaman nan su ba sa son su ga mutane to sai idan sun dan fara tahiya sun dan fara tahiya sai dan sai idanu su dan bude haka an gane da kyau ko to mu yanzu fa abin da ya sha wannan mafi yawanci shine dama yarinya tun tana karama ta tashi a cikin maza a equal an kawo ta ga konkorson namiji ga konkorson ta an gane da ke ko ba ta kumiyar kowa kamar yadda wani malami yake cewa taba ganin wata yarinya ana ce mata yarinya ta ce ni ce ai yarinya bari a samu daki guda ka gane ni yarinya ce subhanallah kun gani wannan shine wannan shi na mana tasirin wannan karatun da ake na a hada maza maza da mata kuma waye ka mana shi shine turawa madagangan suka yi wannan dami dan saboda yara su tashi a cakuɗe kamar yadda su ma suka tashi a cakuɗe har yanzu akwai ƙasashe na musulmai wanda ba sa haɗa maza da mata kai hatta ma a ƙasashen turawa akwai ƙasashen da akwai lakunonin da ba a haɗa maza da mata equal fi equal garson an gane da ke ko haka suke tashi to daga baya sai aka cakuɗa idan muka ɗauki misali ƙasar turki har a yanzu su tsarin su mafi yawancin makarantun nan su ba a haɗa maza da mata wajen mata daban wajen maza daban a sani na bedir wannan da aka buɗa farko haka ne tsarin su san yanzu ya tsarin yake ba in sun cakuɗa ko aka amma dai sani na tsarin su lakwalkin nan ta 'yan turkiya da take a nan riyad yawwa a a sauran sauran rabe suke primar suna cakuɗawa to in ma da dama har primar kin a rarraba domin yaro yana koyan ɗabi'a ne tun shekara bakwai kinnan shekara bakwai kinnan malaman tarbiyya suke shine lokaci da yaro ya tasirantuwa da ɗabi'u fiye da sauran lokuta wannan shine kenan ah muhallu shahid kenan ummu atiya sahabiya mai daraja ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wadda in za a je a wajen yaƙi suna tahiya su ma mata maza magani an gane da kyau ko malamai suke ce to kun ga dalilin likitancin wa mata ko wannan inda za a kiyaye dokar Allah mace ta zamanto mai aikin likita ba laihi bane akwai ma lokacin da malamai suke cewa mai yana zamantowa fardun kifaya in ma ba a samu ba za a mutane za su shiga cikin matsala don saboda akwai aikin da mace za a yi mata sai an buɗe al'aurarta to a wannan lokacin idan mace ce yar uwarta kai tsaye babu wani haramci larura ce ta sa amma shi kuma in namiji ne akwai akwai akwai haramci kai tsaye sai in ya kasance babu to rishin babu nan shi sa mutane gaba da shiga a cikin laihi to a lokacin in za a ta yaƙi akwai ummu atiya bayan ummu atiya akwai ummu sulaim wadda muka bada labari matar abu talha suna daga cikin matayen da ake tahiya da su a wajen yaƙi suna kula da da maras lahiya idan aka jima mutum suke zakkuwa suna kula da shi da abin da ya kama da haka suna musu magani wannan shine kenan to umu atiya take cewa an umurce mu domin tana ɗaya daga cikin lattizawan sahabbai mata manyan sahabbai mata an umurce mu an nukhrijal awatiqa mu hitar da 'yan mata wal huyyada da masu haila an gane da kyau ku fil idain a wajen sallar idi guda biyu yashhadna al khaira su halarci alkhairi wa da'watal muslimina da addu'ar musulmai wa ta'tazilul hayyadu almusalla sai dai su masu haila ana umurtar su da su nisanci wurin sallah ma'ana su ba za su zamna a cikin masu sallah ba su za su koma bangare guda an gane da kyau ko wannan hadisin idan muka zo a matsala ta malaman usulul fiqh suke cewa qawlu sahabi umirna lahu hukmun raf'i sahabi yace umirna an umurce mu to kamar yana nuhin waye ya umurce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin za a bashi hukumin raf'i ma'ana kawar manzon Allah ne yace kenan ummu atiya tace an umurce mu to wannan kalimar ta an umurce mu ma'ana manzon Allah ya umurce mu ta jawo cece kuce tsakanin malaman fikihu akan sallar idi farilla ce ko mustahabbi ce ko fardun kifaya ce an gane da kyau ko an samu mai da suna bangunan malamai an samu canzawar yawu sosai a tsakanin wannan a cikin wannan matsalar na farko malaman malikiya da shafi'iyya sun ta yi akan cewa ita sallar mai da suna sallah babba sallah abu gace mai ake cewa subhanallah sunna ce mu'akkada ma'ana sallar idi karama da babba sunna ce mu'akkada ma'ana sunna ce mai ƙarhi idan mutum ya barta yayi asara amma bai fada a cikin mi ba bai fada a cikin sabo ba an gane da kyau ko don me sunna shine ma yusabu fa'iluhu wala yuzammu tarikuhu wanda ya bari ba a cewa yayi laihi amma sai dai a ce yayi asarar lada wanda ya kuma za a bashi lada to shine mazha shine dalilin su shine ra'ayinsu me dalilinsu shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin ƙauya ya zo ya tambaye sa ma za alayya miki akai na na sallah sai ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a cikin ini da dare su ne ke akan ka hal alayya ghayruhun ne ce la illa an tatawwa akwai wani akai na bayan wannan sai ce a sai dai ka so kai nafila sai suka ce kenan in ba sallolin nan guda biyar ba kenan duka sallar sauran sallolin menene sunna ce an gane da kyau ko wannan shine ra'ayi na farko da ƙarshe zan zo sai in ba ku mu gani mu dan canza yawu mu gani masu goyon bayan malikiya da masu goyon bayan hanabila ko jayyid to sai ra'ayi na biyu shine malaman hanafiya su kuma sun tayi akan cewa sallah ta'idi suka ce fardun kifaya ce idan qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin me ake ce ma fardun kifaya shine idan aka samu su sun yi sallar idi to idan sauran ba su yi ba shikenan sun dauke musu an gane da kyau amma idan aka rasa inda za a yi sallar idi babu wanda ya sallar idi to gaba ɗayan al'umma sun shiga a cikin me a cikin laihi shine fardun kifaya kenan suna gani sallar idi farilla ce wadda wasu suna iya dauke ma wasu in wasu sun yi to shikenan ta wadatar ko sauran ba su yi babu laihi amma dole sai an samu wanda za su yi kunga wannan kuma yana kusa ga ga sunna ko wannan shine kenan to na gaba shine a me yake da suna malumai na, na uku wanda ina kyauta zaton al-Imam Ahmad bin Hanbal da sauransu al-Imam Ibn Taymiyyah duka suna cikin wannan ra'ayin na cewa sallah ta idi fardun ainin ce ma'ana dole ce kowanne musulmi dole ne sai yayi me sai yayi wannan sallar an gane da kyau ko daga cikin dalilansu akwai na alkur'ani akwai na mi akwai na sunna an gane da kyau ko ta dalili na alkur'ani shine Allah madaukakin sarki ke cewa fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika ay fasalli li idi wanhar nusukaka kai sallar idi to sai dai abinda aka ba su meke da suna malamai suna maida musu raddi akan wannan ai akan ce ai wannan tafsirin ba ittifaki bane akwai malaman da ba sallar idi suka fassara wannan sallar ba kowace irin sallah kai sallah dai kuma kai layya to amma abin da hirin jayi shine ai an hada sallar da mi da layya da ba a ce ba sallar idi ake nuhi ba da mi da ba hada su a wuri guda ba fa salli li rabbika wanhar nusukaka kai sallar idi sai kai layya an gane da kyau ko wannan shine ra'ayin su na farko na alqur'ani bayan wannan kuma a shine wannan hadisin ummu atiya tace an umurce mu wal amru yaktadi ash yaktadi al wujub idan manzo Allah ya ce ayi ana nuhin mi a asali dole sai an yi suka ce karawa da karau ko sallar farilla salloli guda biyar manzo Allah bai ce ba a huddo mata su zo su yi sallar amma sai wace sallah sallar idi yace abinda zai maka girman sallar idi shine hatta mata ma wanda suke haila an ce a huddo su an gane da kyau ko to sallah ta guda biyar kinnan babu ma inda aka ce ma mace ta zo masallaci ta sallah cewa aka yi mata zauna ina ta yi a gida amma sallar idi ma sai aka ce har matan su hoto kai hatta ma wanda ba su sallar su ma su hoto suka ce wannan duka a meke da suna kamar ta'kidati ne wanda suke nuna mi suke nuna karhin wannan sallar an gane da kyau ko to wannan shine kenan bayan wannan kuma suka yi raddi ga wancan hadisin da aka ce manzo Allah ya ce salloli guda biyar ne ke a kanka akwai wata yace a sai in ka so kai nafila suka ce a wannan manzon Allah yayi abin da ya saba ne na at-tadarruj at-ta'limu bit-tadarruj ilmantarwa ta hanyar bi mataki mataki wannan sabon musulmi ne to dan saboda kada a zanu a kwararo masa abubuwa da yawa sai aka ce masa sallah guda biyar yanzu bayan ya iya ta sannu sannu sai gane da cewa bayan ta akwai me akwai wata sallah kuma an gane da kyau ko ita ce sallar idi wannan shine kenan tawa yanzu zani ba ku kofa in gani menene me yake da suna ra'ayinku akan wannan dan saboda mu dan mu dan me yake da suna a dan heta babe kadan tawa wa zai ba mu ra'ayin shi akan wannan mhm ko dukun sallama ba dole bace yan sauki ne tawa malam husaini husaini ne ko hasan a hassan ne to bismillah a yanzu na kasa bambanta su aha fardun kifaya shi a ra'ayin shi dan hanafiya ne ko in wasu sun yi wasu ba dole sai sun yi ba an gane da kyau ko to to wa ke da kuma wani ra'ayi bayan wannan a aha bismillah fardun ayin dan saboda me
saboda malami kamar yadda aka ce sauran salloli
na'am ba a umurci mata ci mata da sai sai to ba amma wannan an umurci mata su yi to taw kai kun me yasa kace fardun fardun kifaya zai zama na ake yanzu sallah ta zo kwaye zama mhm eh kamar shine zai zama to alaihi zai zama to alaihi taw aha ah, taw bismillah Mhm. kana tare da wannan masha Allah to aha an umarci mata su kuma har an buɗe kofar ɗaukawa idan mutum bai samu baya yawwa jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan aha ta mu je kai ko ko ka sauka a ka sauka da ra'ayinka a raddi a babu tun raddi raddi ni zan yi raddi to mu je aha Mm. eh mhm amma za ta iya kasance a suna shi mu'akkad eh za ta yi kasance suna mu'akkada da idan aka ce kwabbin mai aini Mhm.
idan ba ka ba ko zuwa mhm amma idan suna ce mu'akkada mhm kenan idan ba ka yi ba Mm.
za a zargi ka za a zarge ka Eh, Jayyid.
ka bar wata suna a kan kai mhm mhm abin da ya fi kawai karamka karamka to shi shi wannan kamar muzabzabi ne ne ko la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to jayyid barakallahu fikum to mu tsaya haka tunda hama mun samu ta mazaba ta uku ko ko ta hudu zamu ciya jayyid to ni gaskiya a ni a ra'ayin da na tashi da shi gaskiya eh, zan iya cewa kamar ni ma dan muzabzabi ne an gane da ke ko amma kuma kamar na dan hirin jayi a bangaren cilasti a bangaren wajibci na dan hirin jayi a can an gane da ke ko don saboda wannan ta'kidakin da suka zo har a ce a hudu mata su zo har gashi aya ta alkur'ani fasalli li rabbika wanhar da abin da ya kama da haka to amma in dai muka je a ts- a tsaka-tsakiya shine zamu ce mutum duk yanda zai yi kada ya saki wannan sallar ta me ta wuce sa daidai gwargwadon iyawarsa domin aka ce in baka yi ba kenan ka fada a cikin sabon Allah madaukakin sarki kenan abin da dai ya dace ga musulmi kada ya wasa akan wannan wannan ra'ayin muna kawo su ne so da yawa don saboda mutum ya kasance yana da yana da wayewa a cikin addini don kada ka ji wani ya ce ba dole bane ka fada shi da me da fada ko kuma ka ji wani ya ce dole ne shi ma ka fada shi don ka san kowane yana da dalilinsa irin wannan masail su ne ake cewa masailul ijtihad su ne mas'alolin da kamar irin su ba a tsanantawa a ciki dan wani ya saba maka shikenan ka ce a shikenan ai shi jahili ne ko kuma yan yan kaza da kaza ne wannan shine kenan lokaci ya yi kenan anan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ai mun afuwa yau babu tambaya ina da dan uzuri insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kenan da an yi sallar juma'a sai mu ci gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah